الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة biyu ga watan zulƙa'ada hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 23 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin mulhatul i'rabi wa sin khatul adabi na al'imam abu muhammad al-qasim al-haririyu rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasi shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mun tsaya a ƙarshen babul idafati wato a baiti na 92 yau za mu tashi baiti na 93 babul asma'il lati ta bi ma'anar idafati وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدا ومنه سبحان وزو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وأكسها بلا مرة وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى فالإمام الهريري رحمه الله تعالى هو yana nan cikin babul idafa ba a gama ba dama sunaye gida biyu ne akwai sunayen da halat ne a yi su ko kuma a ƙin idafarsu su ne waɗanda muka gabatar a darasin da ya gabata a wancan sati sau da haka gulamun zaidin to gulamu ba dole ne ba wai wajibi ba ne sai ka yi idafat ya danganta daga ma'anar da kake son ka zo da ita wadda ba za ta samu ba dole sai ka yi idafa ɗin sur haka na iya yin idafa ɗin ka ce gulamu zaidin ko ka yanke idafat gulamun li zaidin to bangare na biyu akwai wasu kalmomi su kuma wajibi ne in dai a larabci ne ba za su taɓa zuwa sai halin idafa ba su koyaushe raba su ake yi amma wani lokaci kuma ana katsa'insu daga mudafin ilai amma kuma akan yi niyyar idafa ɗin kamar yadda za mu ji insha Allah so da ko da a zahiri baka ga ainihin sunan da aka raba su zuwa gare su ba to a ɓoye a hakika yana nan yana nan dole yan an zo fassara to za ka ji ƙamshin shi mubafin ɗin ilaihi ya bayyana to shi ne ya ce babul asma'i babu mai bayani akan sunaye allati sunayen da ta jirru suna yin jarra bi ma'anar idafati da ma'anar idafa wadda ta gabata don mun ji cewa shi almudafu ilaihi hukuncinsa shine aljarru a yi masa jarra wanda tafsili ya gabata kai to sai ce wa fil mudafi ma ya jirru abada wa fil mudafi daga cikin suna wanda ake rabawa zuwa ga waninsa ma ya jirro akwai sunan da shi yana yin jarra ga almudafi ilaihi abadan har abada ko yaushe haka yake zuwa da inda ka gan shi to shi haka yake yake zuwa an gane ko a ma'ana ba za ka taɓa kawo shi ba ta biduni idafa ba kuma ba tare da niyyar idafa ba to za mu ji in ma ka ɓoye masa almubaf ilaihi to akwai abin da za ka yi masa akwai wata alama da za ka gani gare shi wadda za ta nusar da kai cewa fa akwai fa almubaf ilaihi to wannan sadrul bait na al-imam al-hariri malamai yancin gyara sun ci gyaran sa nan sun ce ba haka ya kamata ya ce ba abin da ya kamata ya ce wa fil mudafi ma yudafu abada haka ya hidaci ba ba ma ya jirro ba suka ce saboda dalili dama abu ne sananne abu ne sananne cewa duk sanda an kai ya gabata duk sanda an kai idafa to al-mudaf ilaihi dole ne ya zama majru ba ba haka ba to kamata ya ce wa fil mudafi daga cikin suna abin rabawa zuwa ga waninsa ma yudafu abada akwai wanda shi da'iman idafa saki to da haka ya faɗa lakana ahsan ya fi ce ma ya juru wannan tahsilu hasilin ne e, to haka dai malamai sun ka bi diddigin shi eh yawwa to haka ya kamata ya yi eh to amma dai a duk yadda aikin ɗan adam ya kasance dole sai an samu tanakut abin nan adamu tanasub za ka ga abin da ya dace ya kawo amma suka ga waninsa domin da cewa ma yu dhafu shi kenan tunda abin da yake nufi kenan cikin suna waɗanda za a raba ga wasu kalmomi to akwai wanda shi da'iman ba zai zo ba sai halin idafa sai kawo misalinsu mislu misalin ladun zaidin sai ka ce ladun zaidin biskunin nun dun agun zaidu to lafazin ladun a larabci ba ta taɓa tahowa sai an raba ta zuwa ga wani abu kamar da kaga an kawo zaidu ɗin nan ba ci ɗaya an kai ladun ba a ƙa'idar larabci ba ka ci ladun ka yi shiru a dole sai ka kawo almudaf ilayhi shine abin da yake nufi da ma ya jirru abada ko kuma ma ya zofu abada to ladun ya gani a mudafin ne ko ladun mudafin ne zaidin shine mudafin ilayhi wa in shi ita in kaga dama ita ladun din nan to akwai wata luga za ka iya cewa lada sai ka sa alif lada sai ka shafe nunin ka ce lada lada zaidin to duk ɗaya ne ko ka ce ladun zaidin ko lada zaidin duka mi siyani kuma kowanne ya zo a ƙur'ani wa allamnahu min ladunna ilma ladun ya zo a ƙur'ani ko haka kuma waladai na mazid waladai to kowane ya zuwa ƙur'ani wani ka ma'ana ɗaya ce to shi samal ya ce wa in shi ita in ka ga dama ka ce lada ko ka ce ladun lada zaidin ladun zaidin wa minhu daga cikin kalmomi ko lafuzzan da da'iman halin idafa suke zuwa akwai subhana shi yasa subhanallah a tasbihi ko yawwa baka ci a ɗaya subhana kai shiru dole sai ka kawo abin da za ka raba to subhana waye sai ka ce Allah kaga sai subhana sai ya zabo eh mudaf lafzul jalala mudafin ilai haka akwai zu waccan da ke cikin al'asma'u sita min za ka zu in suhbatan abana zu to ita ma ba ta taba zuwa sai bi sai harin idafa kamar zu malin ko zu ilmin an kana za malin ba ka ci a ɗaya zu ka yi shu ja a zu dole sai ka kawo mubaf wanda za a raba zuwa gare shi sai ka ce ja'a zu malin ja'a zu malin wa mithlu hakanan lafazin mithlu shi ma bai taba zuwa sai mi sai halin idafa an gane mislu zaidin mislu kaza mislu kaza mislu kaza mislu kaza ba ka ta ɗaya mislu ka yi shiru to shi ne sai ka ce anta mislu zaidin kai kamar zaidu ne wa ma haka kuma akwai ma ita ma tana da luga biyu in ka gada ma ka ce ma'a in ka gada ma kuma ka ce ma ka yi mata sukuni duka takan zo da wa'annan ma'anoni guda guda biyu eh, takan zo kai a wannan hali guda biyu amma abin da ya yawa a larabci shine takan zo da fataha ita ainun din sun ce shine ya fi yawa hmm? amma takan zo da ɗauri kamar yadda mi magani to an yi saɓani ita ma'a harafi ce ko suna to da yawa daga cikin malamai sun ce harafi ce saboda sata da wasu suka yi cikin huruful jarri sai suka ce to kenan harafi ce wasu kuma suka ce a'a suna ce me yasa suka ce saboda taqbalu tanwina tana karɓar tanwini in ka gada ma kana isa mata tanwini misali kana iya cewa ma'an ma'an bit tanwini misali hmm? yawwa ja alqaumu ma'an yake shiru maka yi larabci mai kyau ja alqaumu ma'an to mun ji kuma cewa tanwini yana daga cikin hususiyat al'asma to kenan da harafi ce mi yawwa haka kuma suka ce dalilinsu na biyu saboda ita karankanta harafin jarra na shiganta sai aka ce to kun zo da wata sabuwa to ku kawo shahid sai suka kawo wata aya cikin suratul anbiya menene haza zikiru man ma'iya wa zikiru man qabli to suka ce akwai ƙira'a ta yahaya ibnu ya'mur da talha ibnu musarrif shi ya karanta da haza zikirun min ma'iya su haka sun karanta zikirun bitanwi ba zikiru man iya ba wancan idafa ne a'a zikirun min eh to gaga shi ne hujjarsu shi ne hujjarsu to kusan ma al'imam sai ba wahe cikin littafinsa alkitab ka duba aljuzu thalis ya kawo wannan ra'ayi alkitab da kuma mugunin labib na ibn hisham al'ansari shi ma ya kawo wannan saboda haka wayannan hujjoji guda biyu su suka faɗa kan cewa ma'a suna ce ba harafi saboda wayannan hujjojin guda biyu taqbalu tanwi sannan kuma takan karbi harafin jarra gabai da suka ambaci wannan kira'a eh eh kwarai kuwa da shi ibn hisham a wurinsa ya ce kira'a ce ta karɓaɓɓa duk da kun san dama inda ba aiki da kira'a shaza shine a wato wajen tilawa gani nan ne ba aiki da kira'a shaza amma wajen tafsiri za a ƙara fito da ma'anar aya to ana aiki da kira'a ko da shazza ce to abin da ya shafi shi kuma tabbatar da wata ƙa'ida na hawiya ko sarfiya ko lugawiya to wannan kuma mahallul khilaf bainal ulama wasu da gana ana iya istidlali da alƙira'a to shazza wasu kuma na ganin ba yi to shi ibn hisham al-ansari ya daga cikin masu ganin cewa ana yi to Allahu alam mu ƙananan nan ɗalibai ne karatu kawai muke yi sai a bar malamai su su baje kolinsu wa inda hakanan lafazin inda shi ma la ya'ati illa mudafan eh baya zuwa sai halin kasancewarsa mudaf ko yawwa inda zaidin misali ko yawwa min indina wa ulu hakanan ulu hmm? ulu hmm? me yasa ulu ba sun sharif ko to kaga gashi nan an samu ko to kaga shi ma ya zo ulu mudaf ba'asin yawwa kaga mudafin ilaihi to a saboda haka shi wannan lafazi a rubuce hamza din na akan akan sa wawan gabanta a gane wannan shine rubutu na al'usmani amma an zo karantawa wawun din ba ta bayyana baka cewa ulu ulu ba'asin eh ya an tambaye ka ce to ai ga wawun nan kuma al-madmu ma qabla to da yawa wa'anda ba su karatu wajen malamai ba ko wajen malami suna samun wannan wahami masu ɗauka karatu a littafi sai kafa hujja wai haka ya gani rubuci an gane ko daidai yake da irin su ula'ika baka cewa ula'ika to dole daga cikin lahad da rashin sanin larabci wa kullu haka nan lafazin kullu kullu shi ma la ya ce illa mubaf eh an gane ko kamar kullu bid'atin dalala a gani eh ko fa inna kullu bid'atin dalala kamar yadda yazo a hadisi to kaga kullu anan mudaf bid'atin mudaf ilai hmm ban jaba kullukum duk shine summa lijihatu sittu sai bangarora guda shida sosai kuwa kullan duk suna ne za mu yi magana kansu insha Allah sun maljihatu sittu sai ɓangarora guda shida shi ne fauka da kishiyarta shi ne ta hata sama ta hata ƙasa ko to su ma ba sa zuwa sai sai halin mi idafa wawara haka wara a eh da kishiyarsa ƙudama ƙudama gaba wara a baya kaga mun samu hudu kenan wayamnatan dama eh kace ban ji ba shamlatan yasratan ake cewa yasratan hagu daga al-yasar ba shamlatan ba shamla ka ai riga ake kira shamla yasratan ake cewa yasratan shine kishiyar yamnatan in kuma kaga dama ka ce yumnatan yusratan da ya halatta yamnatan yumnatan yasratan yusratan duka ya halatta to kaga in ka hada shidda kenan can ga hudu nan ga biyu to su ya ishara da cewa wa akasaha da kishiyoyin kowanne daga ciki to su ne in ka haɗa sai su baka shida kamar da muka yi bayani yawwa kana iya cewa misali wato kuntu fauƙa saƙafi ko waƙaftu fauƙa saƙafi ko jalastu fauƙa saƙafi haka za ka yi cewa jalastu fauƙal kursi ko fauƙal hasiri haka waƙaftu wara'a akwai hamza shafe ta aka yi saboda wazani waƙaftu wara'a zaidin ko to ka gani da yake faɗa can ka hafi wa kana wara'ahum to ka gani wara'ahum to sai dai shi wannan yana da ishkali wani lokaci wani lokaci yakan zo ba dole in ya zo sai wai gaba ba yana ɗaukan baya gabanin abu duk yana iya ɗauka an gane kuma yana ɗaukan bayan to haka kudama shi ma mashaitu kudama lijaishi na yi tafiya gaban runduna mashaitu yamnata lijaishi mashaitu yasratal jaishi bilamira wannan fa babu jayayya kowa duk wani malami mu'tabari a luga haka ya faɗa ta kiyaye shi wa haka za haka kuma lafuzan ba su ƙare ba muna da gairu gairu ita ma ba ta zuwa sai sai da izafa eh an gane ko gairu kaza gairu kaza gairu kaza gairu kaza gairu kaza eh shi yasa ake kawo ta cikin adawatul istisna to shi yasa zaka ga an ce abin da ya biyo bayan ta to majrurun ne wa ba'du haka nan lafzu ba'du hmm? yawwa ba'duhum ba'dukum ba'duhunna wasiwa to siwa yana da loga biyu akan ce siwa akan ce suwa suwa bi don misi hmm? yawwa siwa suwa an gane ko amma shi in ka ce sawa to sai dai sawa'un hmm? sawa'un alaihim ko sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum to ba za ka ce sawa ba a eh in ka ce sawa eh eh shi ne muka faɗa kaga suwa almaliki to shi luga biyu gare to kaga wancan ai ba na sinun ba ne eh eh bila'aini sa'i kenan wannan sa'i kenan suwa al-malik wali man ja'a bihi himlu ba'irin ko to haka fi kalimin shatta sun zo a cikin kalmomi daban-daban in kana son ka san su marrawa malamai masu ruwaito harshen larabci rawaha sun ruwaito ta sun nakalto ta a cikin littattafansu sai ka koma cikin ummatul kutub irin su alkitab na sibawaihi irin su allubab abin nan irin su at-tashil irin su mugunin labib suna nan da yawa da tafai na nahau to duka sun kawo maka wayannan shi yasa ko dan da bai kawo ba irin su ma'aza qala ma'aza Allah to shi ma ma'aza din nan la ya'ti illa mudaf irin su ayyu ayyu eh ayyul fariqaini a gani eh eh ayyu zambin bi ayyu zambin kutilat ko kamar su kalla abin nan kai kila eh shi ba da daga ciki kilta irin su shibhu shibhu shi ma yakan zo baya zuwa irin su duna duna duna bakare shi ba bai kawo shi ba irin su sa'iru bai kawo shi ba irin su zatu irin su ulatu wa ulatul ahmal to shi yasa ya ce maka fi kalimin shatta don ya nuna maka cewa ba su kaɗai ba ne sai ce amma in kana neman su to ka je ka nemi littattafai su malamai sun abin nan ni ba dole komai zan kawo maka ba to lokacin da a ka gansu ba sa halin ko ba a kawo suna gabansu ba to sai malamai suka ce sai a wa lafazin tanwini in yana ɗaukar tanwini an gane kawai misalin da ka kawo ko wa kullu insanin to kaga shi da aka zo sai aka yi idafa to amma wani wurin kuma sai kaga an ce wa kullan ko wa'adallahu husna ya gani ai wa kullahum akwai shawarar na in ka zo tafsiri sai ka kawo shi kowanne daga cikinsu to Allah ya masa alkawari so da haka duk sanda aka shafe sunan to tanwini za a yi madadin ka ce kulluhum to ka zo ka ce kullun to wannan tanwinin shi ke maka ishara zuwa ga mudafun ilai ya danganta daga eh in kuma bai in kuma bai ɗaukar tanwini irin su gairu don ba a ce gairun to sai ka ce gairu sai ka gina shi akan bamma ko ka gina shi akan fataha wani lokaci amma dai bamma shi ya fi shahara irin su la gairu to haka in mabni ne sai a gina shi akan bamma in kuma hali ɗaya ke ɗauka to shi kenan yawwa kamar siwan za ka ime tanwini siwa sai ka ce siwan za ka yi cewa siwan ko haka za ka yi cewa waƙaftu yamnatan ya yi shi wanda ya san larabci to ya san akwai zaidorin ko amru ai waƙaftu yamnata zaidin ko yamnata lijaishi to in ka zo sai ka yi tanwini tanwini shi zai ishara zuwa ga wannan abu da aka ɓoye shi ne almudafu ilai to sai a kiyaye wannan to shi ne kamar faɗin Allah ta'ala wa kullun a tauhu to ka gani ai wa kulluhum to wannan tanwini shi ke nuni zuwa ga hum ɗin ba ka yi ka zo dole ka yi bayani yana nan kanka ce ɗewa kullun duka su malaman nahawu da abin da aka kaddara da wanda aka ambata don matsayinsu ɗaya wajen bayani da fassara ko faɗin Allah ta'ala in kullun lamma alaiha ka gani ko in kullun illa kazzabar rusul gashi nan da yawa to wannan kenan to kaji halinsa to sai babu kamil khabariyati wannan babu zai muna bayani akan kam khabariya wajirur bi kam ma kunta anhu mukhbira mu'azziman liqadrihi mukaththira تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وعبدي to akwai kam alkhabariya kam kashi biyu ce akwai alistifhamiya akwai alkhabariya to idan ya gaba bayani akan alkhabariya zai kawo alistifhamiya to sai fara da alkhabariya ya ce saboda ita tana kusa ga idafa abinda zai biyo bayanta jarra ake masa to wajirur ka yi jarra bi kam da kam amma ba ko ina ba ma kunta anhu muhbiran ga abin da ka kasance kana ba da labari a kansa in za ka ba da labari a kan abu to sai ka yi amfani da mi da kam an gani sai ce mu'azziman ko kuma kana mai girmama liƙadarihi ga ƙaddarar wannan abin darajar wannan abin ko mukassira kana mai ƙoƙarin nuna cewa abin nan mai yawa ne to wannan haloli guda uku suke nuna kam alkhabariya an gane ko ko hali guda biyu kana mai nuna girman abin ko kana mai nuna cewa mai yawa ne to ga misali in baka gane ba ta kulu za ka ce kam malin a fadatu yadi hmm? to wannan ba ta tambaya ba ce in ka zo ba za ka ce nawa dukiya nawa ne hannuna ta fa'idantar da shi to in ka haka kamai da ita istifamiya eh ko ba haka bane a sai dai ka ce kammalin dukiya mai yawa a fadatu yadi hannaye na ta samar da shi ma'ana kana son ka ba da labari irin dukiyar da ka tara to wannan ba ta tambaya ba ce muna fatar wannan ko? to ka gani kamar faɗin Allah ta'ala menene wa kan menene to ka gani wa kan malakin ko isama kan min malakin kan min malakin ko kan min eh akwai harfu jarrin ta ai labudda min ta'awiliha kan min malakin wannan istifahamiya ce ba ita muke so ba a kawo mana alkhabariya kam a halakana istifahamiya ce ko tana da majiro ba ta da ko eh eh kenan babu ta ƙura'ani kabariya hmm? hmm? in an yi tawili za ta iya zama wa kabariya hmm? za ta iya zama sai ya zama kam ummatin sai ka kaddara majururi a nan kam ummatin an gane saboda hum din to yana koma zuwa gami ta gani dole akwai abin da yake koma zuwa gare shi e to shi sa su daga cikin malaman tafsiri sai ka sun ce habariya kam din nan habariya ce ko to in an yi tawili zai iya ɗaukar cewa habariya ce Mm. to da ba laifi dai wani sati in mun yi alisfahamiya sai mu duba a ƙur'ani mu ga wacce ce suka fi yawa da ita khabariya din da kuma isfahamiya hmm? to kam sai ka ce menene khabariyatun ko babnin ala sukuni fi mahalli رفع مبتدا وهو مضاف مال مضاف إليه مجرور أفادته جملة في مقام وفي محل الخبر بقيت كم تشيني أفادت كو فعل ماض مبني yawwa ala sukuni ko la mabniyun ala alfathi ko fi'lun madin mabniyun ala alfathi la mahalla lahu min al-i'rabi wa ta'u lit-ta'nis mabniyatun ala sukun ko hu ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يديه فاعل مرفوع مؤخر كو وعلامة رفعه أه؟ أه؟ أه؟ يوه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر تو وكم إماء ملكت وعبد to wannan adafi ne ga waccan jimla wato da yawa ku yangi mata malakat hannuna ta mallaka kai wa abudi da mata da bayi ma maza to kam ita ma sai ka ce khabariyatun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada wa huwa mudafun ima'in mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih lianna liannahu jam'un taksir aha jam'u amatin ملكت ملك فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء والتاء للتأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي yana koma zuwa ga yadi yadi wa a'abudi shi kuma adafi ne matsufin alama jirurin ne an yi adafinsa ne akan ima'in wa matsufu majirurin shi ma majirurun to wannan ita ake kira da kam khabariya saboda haka ita sunanta majiruri ne sa'annan sawa'un shi majarurin yana iya zuwa mufuradi kuma yana iya zuwa jam'i kamar yadda ya bada misali na farko an gane ko shi yasa ya ce kam malin bai ce kam amwalin ba sai kawo mufuradi amma da ya zo ga misali na biyu sai ce kam ima'in bai ce kam amatin ba saboda haka ita kam alkhabariya an gane ko majururin ta yana ya zama wa mufuradi yana ya zama jam'i an fahimci wannan ko sannan koyo shi jarra ake mishi sabanin kam alisfamiya ita takan zo wannan kawai ma'anar ta ba da labari akan yawan abu ko kuma girman darajarsa a ita kuma kam alisfamiya wadda bayaninta zai zo nan gaba ita kuma sunan zai zamo mansubi kuma zai zamo tamyizi nata sannan baya zuwa sai mafarari baya zuwa sai mafarari to insha Allah ta'ala wani sati in mun shiga za mu ƙara bayani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته